ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور الله ملوك تنسلكيتي latublawunna fi amwalikum wallahi za mu jarabce ku a cikin dukiyoyinku bil fara'idi a ce a ba da zakka a yi alkhairi a yi sadaka a taimaka wa gajiyayyu da abin da ya kama da haka wani hara'idi da kuma biyan bukatu na kanku mutum ya ci abinci ya sha ya sai sabulu ya sai omo da abin da ya kama da haka duka wannan jarabawa ne a sai magani a yi cefane da abin da ya kama da haka latublawunna fi amwalikum wa anfusikum sannan kuma da gangan jikinku gangan jikinku bil ibadati da yin ibada lokacin watan ramadana a ce a yi azumi 29 ko a yi 30 idan kana da dukiya ka samu dama ka tafi aikin hajji hanya tana da kyau akwai lafiya ko akwai guziri da za a ci a can akwai abin da mutum zai bari a gidan shi walbala'i da kuma wato jarabobi iri daban-daban ubangiji na jaraba bayansa wala tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum sannan kuma za ku dinga ji daga wajen waɗanda aka bai wa littafi gabaninku wato kafin zuwanku al-yahudu wa nasara su ne yahudawa da nasarawa wa minan lazina ashiraku minan arabi da kuma waɗanda suke bautar lata da kuzza da manata daga cikin larabawa na wannan lokacin da suke tare da su ke azan kasiran cutarwa mai yawa min sabbi watta'ani wattadbiji wato su zage su su musu sharri su soke su su kuma cutar da matansu ko a wa in tasbiru idan kuka yi haƙuri in ji Allah ala zalika akan wannan cutarwar da yahudawa da nasarawa na makka da larabawan makka suke muku da kuma wancan jarabawa da Allah ya muku na tublawunna fi amwalikum wa anfusikum Allah ya ce wattaqullah kuka ji tsoron Allah akan haka bai na zalika min azamin umur yin haka yana daga cikin wato manya-manyan al'amurruka ko ay min ma'zumati allati yuqzamu alaiha bi wujubiha yana daga cikin manya-manyan al'amurruka ka yi haƙuri in ka kudinka ya kai nisabin zakka ka fara zakka bukatunka ka dinga biya wa kanka ka san wani kudin lukudi ne da shi ga kudin amma ba zai ci ba zai ta kirgawa numbers shi ne abin da yake so idan ya sa kudin a banki ya ga alat alat din nan yana nuna 00 yana da dubu ɗari yana da dubu ɗari biyu yana da dubu ɗari uku yana da miliyan ɗaya miliyan biyu wannan duk lissafin banza ne ai ba abu mai daɗi a dukiya malam illa ka ci abu mai kyau ka sha mai kyau ka kwanta a guri mai kyau ka biya wa iyalanka bukatunsu ka cire haƙƙin ubangiji ka yi kyauta ka yi sadaka ka mutu lafiya kalau amma an da lissafi za ka yi a tara dukiyar a batta tofa za a yi farar gawa shi kenan yara idan ka mutu za su yi tattar mursutar dukiyar to ba ruwansu ba su suka tara ba kasan shi kudin ba na kama da cin shi akwai daɗi saboda neman kudi akwai wahala akwai cin rai yana da cin rai shi yasa bin Allah da bautar Allah ya fi komai sauki ba wani abin da aka yi alkawari ba amma alkawarin ka je neman kuɗi sai ka samu ba amma bin Allah in kana neman Allah za ku sami za ku sami tabbas amma kuɗi mutum ya buga gabas ya buga yamma ya buga arewa ya buga kudu wallahi ba garanti ya kuɗi amma da zarar za ka zauna kai wa annabi salati dubu sallallahu alaihi wasallam kai istighfari dubu kai la ilaha illallah dubu kafin ka ce ko sai ga zuciyarka tana nutsuwa a cikin sha'anin Allah da an matsa an matsa ka samu ka samu ubangiji to shikenan ka samu dukkan komai so da aka taqulu mali mali mali wa laysa bi malik illa ma akalta wa sharabta wa afnaita dukiyata dukiyata ce eh dukiyarka ce amma abin da ka ci kasha kai kyauta shine dukiyarka Allah ba mu kudi da yawa ka san babu ba ta da dadi shi kuma kudi dan kaɗai in ya kare yana sa zuciya ta yi ta zaki amma Allah ya ba mu kudin ya yadda dukiyar ta zama ta yi wa addini hidima eh ba wacce za ka ɓoye a banki ko a gida ba a'a ta zama tana tafin hannunka in ta zo ka yi amfani da ita ka amfana ka fitar da ita kamar yanzu lokacin azumin nan kaga mutane wato ana cikin ƙari ana karɓan kebul sosai kebura daban-daban so da haka mutane ka rage musu wannan keburan in mutum na da ɗari rage mata tara ya zama saura ɗaya duk inda ka ɗan dunkule ka kamo naira dubu ɗari ka ba mutum sai ga yana sallar a tarawihi hankalin shi kwance ba zai tuna komai ba za a ɗauki azumi lafiya kalau za a yi wa yara kayan sallah za a yi cefane da sauransu allah raba mu da babu sai allah ya ce mai وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذ أكد الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب يبيننه للناس ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون واذكر يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم كأنبتا ومتاننك يا مائك الله إذا كذا الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب يا يند الله يرجع القولي أهل الكتاب كو أتكين التوراة في التوراة تكين التوراة ونبين له للناس ولا يكتمونه ذاك بينا ومتانه abinda ke cikin attaura ba za ku ɓoye shi ba za ku bayyana musu fa na ba zuhu alkawarin da Allah ya yi da su fa na ba zuhu ai tsara wulmi saƙa sai suka wurgar da alkawarin ma'ana sun karya alkawari tsakaninsu da Allah wara a zuhurihim can bayan bayansu kaga ba ma a gaba ba balle su tuna ci falam ya amalu bihi ba su yi aiki da shi ba washarau bihi sai suka sai da shi aka zu badalahu suka karbi kwatankwacin shi ma'ana suka karbi kuɗi suka ɓoye faɗin samanan ƙalilan ɗan kuɗi ɗan kaɗan mina duniya daga duniya min safaratihim bi riyasatihim bil ilmi fa katamuhu kawfa fawatihi alayhim daga wajen shugabanninsu suka ɓoye ilimin saboda suna jin tsoro kar wannan abin da ake basu ya zamanto ya ya tsere musu bisa ma yashtarun Allah ya ce siyayya anan ma yashtaruna fa bisa siyayyar da suka yi suka ba da gaskiya aka ba su ƙarya Allah ce wannan cinikin bai yi ba ɓataccen ciniki ne ko ai shira'uhum haza siyayyar su wannan na'am لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa la tahsabanna allazina yafrahuna bima ut bima ataw ko wa yuhibbuna ayyuhumadu wa yuhibbuna ayyuhumadu wa yuhibbuna ayyuhumadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'azab wa lahum azabun alim ubangiji madaukakin sarki ya ce la ta sabannan lazina ya farahu na bima ato kada ku zaci wato waɗanda suke alfahari da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su min idilalin nasi na daga batar da mutane wa yuhibbuna an ya'malu bima lam yaf'alu kuma suna so a gode musu da abinda ba su aikata ba ko a minar tamassuki bil haqqi na daga ruko da gaskiya wahum ala dalalin alhalan ga su suna kan bata su suna kan bata ne wala tasabannahum bi mafazatin min al'azabin ko kar ku zaci su suna kan wani makani yunjauna fihi wanda za a tseratar da su من العذاب في الآخرة ندد عذاب أران اللاهرة بل هم في مكان يؤدبون فيه وهو في جه- جهنم آه بس إيرا با سنا وان غربي نيد ذا أمس عذاب سنن غرب ما جهنم ولهم عذاب أليم إن جاء الله يتسى سنا دا عذاب ما يرددي مؤلم فيها أتكم ونن متى تجهنم ذا أي مس عذاب نعم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض ملك سما ده ملك قسا دكنا الله أي خزائن المدر والرزق والنبات وغيره saukar da ruwa daga sama na Allah ne ko warrizki da arziki wanda ba ci da kuma fitar da tsirrai daga ƙasa duka Allah ke fitarwa wa gairi ha da watanta wacce ma ba wannan ba walillahi mulku samawati wal ardi mulkin sammai bakwai wal ardi da ƙasai bakwai lillahi na Allah ne ko a wallahu ala kulli shay'in qadirun ubangiji mai iko ne ai qadirun ala kulli shay'in ubangiji mai iko ne akan dukkan komai babu abin da ubangiji bai iya ba wa minhu ta'dibul kafirina wa inja'il mu'minina a cikin ikon Allah da isar ubangiji akwai wato yiwa kafirai azaba sannan kuma akwai tseratar da muminai wannan duk yana cikin qadirun iko na ubangiji madaukakin sarki na'am إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
إن في كلك السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في كلك السماوات والأرض للي أتكن حالتا السمي بكوي والأرض دك السي بكوي وما فيهما من العجائب دا أبن دا يكي أتكن سمي بكوي والأرض دك السي بكوي نبما ماكي واختلاف الليل والنهار da sabawar rana da dare bil maji'i wa zahabi wa ziyadati wa nuqsani la ayati a ce dare ya karu rana ta ragu rana ta karu dare ya ragu that is longer day and shorter night longer night and shorter day wannan la ayatin wato wata alama ne ai dalalatin ala qudratihi ta'ala wato wani izina ne nuni ne na kudura ta Allah madaukakin sarki amma li ulil albabi da zawil uquli ga ma'abota hankali ko wannan ga masu hankali akwai aya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albabi akwai alama amma fa ga masu hankali inji Allah suwaye masu hankali الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في كلك السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ما صحنك لكين الذين يذكرون الله قياما وقعودا سنة وأند سكي أنبتا الله قياما حالا كسنتي وسوء سيد wa qu'udan halin kasancewa su a zaune wa ala junubihim ko kuma suna kishingide shine muttaji'ina kenan ai fi kulli halin a kowane hali suke wani bin abbas bin abdullahi dan abbas ya ce ai salluna kazalika ala hasabi taqati suna iya yin sallah akan wannan sifa a kowane yanayi suka samu kansu kasan ita sallah ba a so a barta koya ka samu kanka idan sallah ba za ta yi a tsaye ba ana yin ta a yaya a zaune idan ba za ta yi a zaune ba ana yin ta a gide. in ba za ta yi a gida ba ana yin ta a rigingine in ba za ta yi a rigingine ba to ba an kai la haula sai dai a kaddara kuma amma ba a so a barta sai da in lokacin mutum ya riga ya shiga cikin wato wani yadda ba yadda za a yi da shi wannan kuma rashin lafiya ya kai rashin lafiya kenan amma ala asbi takacin ji abdullahi dan abbas a yi a tsaye bi isnadin wa gairi isnadin ko mutum ya jingina ko mutum ya zauna ko mutum ya kwanta duk yadda dai ta kasance a yi ko a yi da alwalar ruwa ko da a yi da taimama na ƙasa ko na dutse a da yi tsalla shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin ƙa'idojin karɓar ɗariƙar tijjaniya sai ka san za ka kiyaye tsalla biyar kuma a cikin mutane shi sa duk inda kaga dan tijjaniya akwai sallah in kaga mutum bai kiyaye sallah bai san yin sallah ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da masu sallah yana gudun sallah to ba tijjanin gaskiya bane shehu tijjani sallah kuma a cikin jama'a kuma a kan lokaci duk inda ka samu shehunan nan duk inda suke tafiya suna magana akan sallah a yi sallah a yi sallah a yi sallah a yi sallah so da haka a kiyaye sallah wa ya tafakkaru na fi kalki samawati wal ardi kuma suna tafakkuri akan halitta wato yadda Allah ya halicci samai bakwai wal ardi da kasai bakwai li yastadillu bihi ala qudrati sanihima يقولون ربنا ما خلقت هذا الخلق الذي نراه باطلا suna cewa ya ubangiji wannan halitta da ka halitta ba ka halicce ta don wasa ba da ka kalli sama ka san ba a yi sama don wasa ba da ka kalli kasa ka san ba a yi kasa don wasa ba ko a bal dalilan alaka mali cika wani wato dalili ne alama ce ta ka gane girma da daraja ta allah maɗaukacin sarki subhanaka masu hankali masu sallah zakirai sai su ce tsarki ya tabbata a gare ka ai tanzihan laka anil abas ubangiji ba a wasa da kai ka girmu wasa fa kina azaban nari Allah ka kiyaye mu daga me daga sharrin azabar wuta Allah ka raba mu da maganar wuta to ita sama abinda take kunshe da shi taurari wata rana girgiji wannan sun yi a nasaba da sama ne dukkansu a sama suke rana ba ta ƙasa wata baya ƙasa taurari ba sa ƙasa girgije baya ƙasa amma abinda zai baka mamaki shi ne yanzu da za ka shiga jirgin sama ka fara tafiya jirgin yana sama yana sama sai ka wuce girgijen sai zamanto kai kana kallon girgijen a ƙasanka so girgijen baya sama baya ƙasa kana alal hawa kawai yana cikin iska ne cikin kudurar Allah madaukakin sarki in ka wuce wannan kuma idan ana ruwa sai ga ruwan ana yi a ƙasan ku ne ku a saman ku kuma ba a ruwan amma me yasa ita sama ba ta buƙatar ruwa saboda babu gona a sama dan ba a noma a wajen sannan idan mutum yana sama kamar su annabi isa alaihissalatu wassalamu da sauran annabawa ba a cin abinci a sama ba a bayan gida a sama ba a bawali a sama ba a bacci a sama ba abin da ake a sama wato ana cikin wani irin halara ne na ubangiji maɗaukacin sarki ashe cin abinci da bacci da sauransu a nan kasa ake yin shi shasa da mutum ya mutu ya bar wannan duniyar ya shiga barzaku to shi ma ya shiga irin waccan rayuwar ba cin abinci ba bayan gida babu bawali ba shi da wata bukata a wannan wajen kai Allah Allah ne idan ka kalli irin yadda Allah yake jujjuya abubuwan shi shi yasa sai ce amma fa sai masu hankali shi sa mafi yawancin mutane kawai budin masu suke a duniya budin masu kawai suke so da ba sa yin tunani ba sa cikin ulul albabin lazi ne ta fakaru da fikalkin samawa ta wal'arzi rabbana ma karasta haza ba dilan faƙina azabar nari ba sa cikin wannan masu dogon tunanin su kalli ya aka yi sama ya aka yi ƙasa kai ita saman ma menene ake ciki a cikinta shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi yasa a tafiyarsa tafiya ce da lahira ya fi ƙarfi a kan duniya sau da kullum tafakkuri ne a sanin allah maɗaukakin sarki da kuma yadda yake jujjuya al'amurorinsa ga baki daya ko sai suka ce mai
إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما
rabbana sai suka sake addu'a suka ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhazaita wa ma lizalimin min ansar sai suka ce ya ubangiji innaka man tudkhilin nar wanda ka kaddara zai shiga wuta faqad akhazaitahu lalle ya wulakanta ko ai a hantahu ya zama wulakantacce Allah ya raba mu da shiga wuta saboda wulakanci ba kyau malin zalimi na min ansar su azzalimai ai su ne kafirai ba wanda zai cece su ai yamna unahum min min azabillahi ta'ala ba wanda zai hana Allah ya azabtar da su babu ko saboda haka su masu tunani masu hankali abu hassan shazali yake siffanta su da wata irin siffa ya ce zarratun min amalin kulubi khairun min masakilin jibali min amalin abdani in ji abu hassan shazali yana magana akan zuciya zarratun min amalin kulubi خير من مساقل الجبال من عمل الأبدان الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض yake magana akai yana magana akan allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ashe kaga dukkan abin da ake nema ya kyau ya gyaru ya daidaita ya tsaya menene zuciya zuciya domin ita zuciya ita ce mutum da baki ɗayanta iza salahat salahat jasad kullu wa iza fasadat fasada jasad kullu ala wahiyar kalbu ita ce zuciya da ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru da ta ɓaci kuma dukkan jiki ya ɓaci shi ne abin da ya sa riga mai kyau ko mota mai kyau ko gida mai kyau ko mata mai kyau idan ka ce da wannan za ka gwada mutanen kirki ka baɗi ba a gwada mutumin kirki da riga mai kyau ba a gwada shi da gida mai kyau ba a gwada shi da mota mai kyau ko mata mai kyau a'a zuciya ce yaya ma'amalarsa da ayyukansa da zamantakewarsa yake tare da mutane ya yake ciki da su yaya ƙoƙarinsa a cikin al'umma yake khairun nasi manyan fa'an nasi yaya amfanar al'umma yake a wajen shi yaya damuwar shi take da damuwar mutane in an musu mutuwa ya nuna shi aka yi wa in sun shiga matsala na damuwa ya nuna shi ya shiga matsalar in alheri ya same su na farin ciki yana nuna cewa ai kamar shi ne wannan farin ciki ya same shi amma a ina ke samun wannan zuciya ita kuma zuciya matsalar ta ba ta da kashi ga ta kuma yar karamar tsokar idan ba an yi da gaske ba an ba ta wahala an dandake ta to in baka bata wahala ba kai za ta baka wahala kullum ko a mummunan zato kawai ya ishe ka ka yi ta auna mutane ke ko zama aka yi a dakali ana magana sai ka ce lai da ni suke yi ya tsarbu nafsu ne zuciya ce ita haka take inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa marrahim inna nafsa لأمارة بالسوء إلا من رحم zuciya ke ita haka take sau haka su suna adda suna cewa rabbana innaka man tudkilin nara faqad akhazaitahu wa ma lizalimin min ansar sai Allah ya ce min
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم منكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار تصوموا من أيدنا سيسنا الدعاء سنا الدعاء سنا cewa ya ubangiji inna na sami ina munadiyan mun ji wani mai kira ya da'un nasa yana kiran mutane lil imani zuwa ga su imani wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi an aminu bi rabbikum fa amanna ku yi imani da ubangijin ku suka ce mun yi imanin rabbana suka ce ya ubangiji faghfir lana zunubana ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ay gaddi anna ka wato kankare mana ko munanan ayyukanmu wa tawaffana ka karɓi rayukanmu ma a fi jumlatil abarari a cikin mutanen kirki al'ambiya wa salihi na su ne annabawa da kuma bayan Allah na gari saboda ayyukan da shi abul hassan shazali yake magana ko aiki na zuciya to shi ne su muminai suke roƙon ubangiji da irin kalar wannan roƙon a karɓi ayyukansu a yafe musu zunubansu in kuma an tashi karɓar rayukansu a sa ya zamanto yana cikin taro na annabawa da sauran bayan Allah na gari sai suka ce mi ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد to sai suka ci gaba da addu'a suka ce rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wala tukuzina yawmal qiyamati innaka la tukliful mi'ad suka ce rabbana ya ubangiji وآتنا أعطانا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك تبنجدي كبام أبين دكيمن الكوري أبسا حرشا من ظننك akwai alkawari tsakaninmu da kai in ji muminai mutanen kirki annabawa sun gaya mana cewa za ka yi mana rahama ko za ka gafarta mana duk da sun san cewa ubangiji baya karya alkawari ko inna allaha la yukhliful mi'ada wala tukuzina yawmal qiyamah suka ce ubangiji kada ka wulakantar da mu ranar tashin alkiyama innaka kai ubangiji la tukhliful mi'ada baka karya alkawari ai alwa'du bil ba's wal jazai sai an tashi kiyama sai kuma an yi sakamako to alkawarin da kai mana a wancan kafin zuwa nan da manzanni suka faɗa to yau ga rana ta yi mun san ba ka karya alkawari Allah ka cika mana sai suka ce mi فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فَإِذَا لنكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل آمل منكم من ذكر أو أنثى آه، بعضكم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ونزل إتونا آية تاسو كان لما قالت أم سلمة يا رسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء تسي يا رسول الله ناجي أن يمغنى أكم مزاجي الذين هاجروا الذين هاجروا بنجي أن يمغنى أكم ماتا وند سكي هجرة با magana da ta yi sai mala'ika jibril ya zo ce in Allah yi ƙuri uka salam ya ce Allah ya ce in gaishe ka kaji wanda Allah ke gaishe shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fasta jaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa addu'o'in da bayan Allah nan suka yi a baya Allah ya amsa mustajaba ta sauka anni Allah ya ce shi la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba na ɓata aikin wanda ya yi wani aiki mai kyau daga cikinku namiji ne ko mace ce manzo Allah yana karanta ummu salma kenan dan ta ce a fallazina hajaru waɗanda suka yi hijira min makkata ila madinati daga makka zuwa madina wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajen su wa uzu bi sabili aka cutar da su dan daukaka addinin Allah wa qatalul kuffara suka kashe kafirai suka yake su wa qutilu su ba aka aka, aka shahidantar da su la ukaffiranna anhum sayi'atihim ubangiji ce zan rufa musu asiri ko bil magafirati ma'anan gafara abinda ake nufi a mutum yayi laifi a duniya in yayi istighfari rufa mishi asirin ake a gobe kiyama ba a tona asirin sai a masa sutura shi sa jama'a ce a ce a Allah Allah ya ƙara sutura ka ce amin Allah ya rufa asiri ka ce amin ko ba abinda ake nema sai rufin asiri duniya da lahira ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار يا الله يا كوبا زي shigar da su cikin aljanna wanda korama ke gudu a ƙarƙashin katangunta sawaban sawaban lada ne na wancan aiki da suka yi zamu ba su min indillahi daga wajen ubangiji saboda hankalin mutum ya tafi shi yasa Allah ya ce sawaban min indillahi wannan fihi a ittifatu an takallumi kenan a ka'idar tafsiri an tafi da hankalin ka can sai aka dawo da kai saboda ka nutsu ka gane da kai ake magana ya mukhadib ya abokin zance wallahu indahu husnus sawaba kyakkyawan lada a wajen Allah ake samu ba a wajen wani ba ai alhusunus sawabi inda Allah kyakkyawan sakamako lada ayin da za shi ne sakamako inda Allah a wajen Allah ake samunsa sai ya ce mu لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك kar ya dame ka wannan ana magana da waye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba shi ake nufi ba alkidabu lin nabi wal muradu li ghairi ka gane alkidabu lin nabi wal maqsudu ghayruhu duk inda an baka yi karatun tafsiri ba ba za ka san wannan ba da ka tashi fassara sai ka ce la ya gurran naka taqallubul lazina kafaru ai Allah ya gaya wa annabi sai ka dora maganar akan shi kana faɗin haka ka bata ka batar shi yasa duk malamin da ya ce wai bai taba karatun tafsiri a gaban wani malami ba amma ya je yana karantar da mutane fa bashirhu bi azabin alim yi masa bishara da azaba mai radadi al ilmu bi ta'allumi zuwa ake a zauna a iya sannan a maka izini a ce je kai to kaji so haka wannan aya la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru kaga da annabi ake amma muminai ne an duniya ta fara yawa sai suna kallon yadda makiya Allah an ba su gidajen sama an ba su kudi zan yi arziki sai zuciyarsu tana motsawa sai Allah ya gaya annabi ya ce to gaya musu la ya gurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad kar ya dame ku yadda suke jujjuyawa yau suna rum gobe suna sham kaga mutane na tashi kaman tsuntsu ya sa a status yau yana dubai abu dhabi gobe yana london jibi yana paris ya hau kan dutse monte carlo gata yana los angeles citta yana chicago hankalinka ya tashi a kwantar da hankalinka zakiru maza ci gaba da kwani ci gaba da kwani kawai koma ga allah abinda ke hannunka ya fi abinda ke hannun shi ko allah yana kwantar musu da hankali kenan sai ya ce mata'un qalilun ayyata mata'una bihi yasiran fid dunya wa wasna za su dan amfana su ji dadi ne a nan duniya kadan dan kadan akwai rayuwa kuma dawwamammiya kuma ma'awahum jahannamu makomarsu ita ce wutar jahannama duk inda mutum zai ji dadi a duniya shekara 25 shekara 35 shekara arba'in da biyar shekara hamsin da biyar amma inda lafiya daga nan ƙasa ake yi a wannan shekaru a nan ne riga take maka daɗi mata take maka daɗi abinci yake maka daɗi mota take maka daɗi gida yake maka daɗi abin daɗi in ka kalla ya maka daɗi mai daɗi in ka ce maka daɗi mai ƙanshi in ka sheƙa ya maka daɗi na daɗin taɓa in ka taɓa ma daɗi amma da an tsallake ina ba magana sai ka ji ana maganan a siyo komai da ruwanka ai ga datti bai ko ba haka ba ne ɗan mutum zai kwanta sai ya sha ƙwayika kafin ya iya bacci saboda abubuwa sun taru da yawa a zuciyar shi amma a wancan lokacin ba matsala ba inda ba za ka shiga ba ashirin da biyar talatin da biyar arba'in da biyar hamsin da biyar an tafi sittin sai abin da allah ya daga nan kuma zuwa sama saba'in ana baya da biyar ana baya tamanin ana baya watakila lokacin ma babu ido wani lokacin babu kunni wani lokacin babu kafa ba ƙarfi duk wancan abin ba su da amfani a wajenka shi sabon allah ba abin da ya fi shi daɗi kaga idan ka bi allah da waccan ƙuruciyar taka da aka lissafa da wannan shekarun sun zo sai ga ka zama abin sha'awa a wajen na ƙasa da kai suna ta mararinka ba abin da za ka ba su amma da sun ganka sai su suna Allah amma idan baka ba Allah da rayuwarka ka ƙarar da ita ba ba ruwan wani da kai in dai ba Allah ya baka dukiya ba wannan kan dan a karba sai a zo maganar na faha ba za a yi wasa da shi ba ai amma an baka da wannan ba ruwan kowa da kai shi yasa ba abin da ake so saurayi matashi ya karkata hankalin shi akai kaman ibada ka saba da ita an baka saba da ita ba fa an ka girmama ba za ka iya ba in ka girmama ba za ka iya ba saboda tana da wahala ana cikin bacci sai a ce asuba ta yi da daddare ka tashi ka dan yijin a kira sallah ka je kai sallah azhar a ce azhar ta yi la'asar ta yi magariba ta yi isha'i ta yi aikin kenan sallah kullum continuously ba ranar da za a gama ta har sai mutum ya mutu to wancan bangare mata'ul qalilun suma ma'awahum jahannam wa bi'sal masir su kuma mu'minai ba لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار lakin allazina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillahi wama indallahi khairul lil abrar lakin allazina taqaw amma wanda suka ji tsoron Allah qaulan wa fi'lan shine at-taqwa at-taqwa qaulan wa fi'lan domin ya ce a taƙawa hahuna a taƙawa hahuna fa a shara sallallahu alaihi wasallam ila sadari manzala ya nuna kirjinsa ya ce tsoron Allah yana nan tsoron Allah yana nan ma'ana idan zuciya ta ji tsoron Allah sai me sai gabbai ma sai su ɗauka shine ƙaulan wa fi'ilan saɓanin yanzu yadda ake yi magana ta fi aiki yawa ko ba haka ba ne maganar mutane ta fi aikinsu yawa shi kuma Allah ya ce ka bura makatan inda Allahi an taɓulu ma la taf'alu amma mafi yawanci kuma wannan abin da Allah ya ƙin yanzu shi ake yi magana ta fi aiki yawa su kuma bayan Allah masu jin tsoron Allah kullum suna ibada suna kwadaitar da ai ibada ba ai ba magana ne kawai ba suna yi kuma suna sawa a yi amma mafi yawanci yanzu magana ta fi yawa sai a yi ta magana sai a yi ta magana amma aiki babu magana mai kyau ba iya ta ba ɗabi'a zamantakewa wannan ba iya ba yanzu misali duk wanda ya kai shekara arba'in a baya kaga ya ci ashirin da biyar misali kafin komai ya ƙara lalace ashirin ma in zai tuna zai gaya maka gaskiya zamantakewa kawai da ake da shekara ashirin ba ba irin na yanzu bane ko iri ɗaya ne mai lalata shi magana rashin kyakkyawar mu'amala musamman zamantakewa da Allah ya ajiye mu a Najeriya musamman mu mutanen Plateau State Allah ya ajiye mu tsakanin kiristoci da musulmai sai Allah ya ajiye mu a gari ɗaya a anguwa ɗaya school ɗaya ko lokacin da ake schools irin na da kafin zama ya lalace ko nan islamiyya primary school ko na rakuta primary school duk makarantunmu ne da muka yi tsakanin musulmai ne da kiristoci kuma ana zaune lafiya da kirsimeti a haɗu gaba ɗaya da sallah a haɗu gaba ɗaya wannan bai sa sun mai da kai kirista ba kai ma baka mai da su musulmai ba kyakkyawar mu'amala ne ana zamantakewa kyakkyawar mu'amala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum lakum dinukum waliyadin babu la ikraha fid din kad tabayyana rushd min al-ghay so da haka kyakkyawar mu'amala aka bari a baya yanzu sai zama magana kawai ake yi duk da kaji an busa speaker musulmi ya zagi musulmi akwai matsala din da kaji an busa spika ana ta zagin mutane ko musulmi ko ba musulmi akwai damuwa ba a zagi a addini bashiru wala tunfiru yasfiru wala tu'sir haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu an gane saboda haka attaqwa kenan qaulan wa fi'lan لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار سنا da aljanna wanda korama ke gudu karkashin katangun ko an sun shiga za su dawama fiha nuzulan akwai kaya na sauka min indillahi wai ma'ana wai su wayannan aljanna bakin Allah ne wama inda Allah khairul lil abrar abinda yake wajen Allah wanda yake wajen Allah ya fi wanda yake duniya ma'ana abin da ke lahira a wajen Allah ya fi abin da yake duniya sai ya ce mi وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب أزونا لافيا ba abin da ya fi zaman lafiya idan aka zauna lafiya a cuɗanya tare a kasuwanci tare ya zamanto kada ya zama akwai no-go area an, an, an, an sa demarcation a tsakani wannan kansu shiga anguwar wa'ancan wa'ancan kansu shiga a ba haka ba ne a cuɗanya gabaki ɗaya a amfana da juna ba kuno ibadallahi ikhwana ko alkalku iyalullahi wa inna min ahlil kitabi akwai daga cikin ma'abota littafi da mai yu'minu billahi da suka yi imani da Allah madaukakin sarki Abdullahi bin Salamin kaman Abdullahi dan Salami wa ashabihi da sahabbansa wa najashi da najashi wannan najashi din kirista ne mutumin kirki dan Afirka bakin mutum abyssinia ethiopia ɗan ethiopia ne hijira ta farko da za a yi musulmai muminai irin su sai na uthman irin su sai da zainab al-kubra yar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin su imamu ja'far ibn abi dalibin wa gairihim da wasunsu su manzala ya turo su su zo wajen kirista me yasa ya ce adalin sarki ne addini daban nahiya daban ƙabila daban amma manzo Allah ya turo suka tsallako hijaz suka zo afirka alaka ake so ana so a nuna maka kyakkyawar alaka ne kuma da najashi suka zo abu ɗaya amfani da shi an biyo su da aka biyo su aka zo aka faɗa wa sarki munanan maganganu aka nuna masa cewa su addinin su ɗaya da sarki sarki ya ce ba maganan addini nake ba ina magana ne akan adalci hujja so da haka kar musulmi ya cuci wani mai addini dan yana ganin ba musulmi bane haka kuma kar wani mai addini ya cuci musulmi dan yana ganin ba addinin su ɗaya ba Allah ba zai bari ba dole kirista ya wa musulmi adalci dole musulmi ya wa kirista adalci kuma mulki yana tabbata da me da adalci ne kawai shi abin da ake nema a mulki adalci to adalci ya sa manzala aiko su nan su zo wajen najashi kuma ya musu adalcin ‘yan uwansa masu addini irin nashi suka zo da gudu a sarki ka kama su ba musu mu kashe su ya ce ba zan ba ku ba me suka yi suka gama ƙarya da sharri ya ce ku kare kanku suka kare kansu ya ce sun fi ku gaskiya ku shiga cikin ƙasa bi salamin wa amnin abin abin sha'awa amma yanzu ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba ijilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shine kusa da jin tsoron Allah madaukakin sarki wa ma unzila ilaykum da abinda aka saukar muku alqur'ani wa ma unzila ilayhim da abinda aka saukar musu min at-taurati wal injili da daga at-taura da injila khashina lillahi suna masu jin tsoron Allah ay mutawadi'ina masu kaskantar da kai lillahi ga Allah la yashtaruna bi ayati Allah ba za su sai da ayar Allah allati indahum fi tawrati wal injili wacce take hannunsu na daga at-taura da injila min na'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da siffofin manzon Allah su boye ba duk inda suke za su ce a'a musulmai mutanen kirki ne ku zauna da su lafiya ko samanin kalilan dan kudi dan kadan minar duniya na daga duniya bi an yaktumuha su boye siffar manzon Allah su boye gaskiya su faɗi ƙarya su dinga hada mutane gaba a tsakaninsu mutanen kirki ba su yin wannan kwata-kwata la'ika ajruhum inda rabbihim waɗannan masu wannan siffa waɗanda aka yi magana a kansu a suna da lada ladaddaki daga ubangijinsu ko yu'tunahu marratayn za a ba su lada biyu sun yi imani da attaura da injila sun yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar shi na jashi double ne nashi gashi shi ahlul kitabi ne yayin imani ga kuma wannan imanin daga ƙarshe annabi ne ya masa sallah bai taba ganin manzo Allah ba manzo Allah bai taba ganin shi ba amma yana cikawa malaika jibril ya zo ce Allah ya ce in gaishe ka na ja shi ya rasu kuma kai masa sallah tokaji saboda imaninsa da annaba alaihi salatu wassalam inna Allah sari'ul hisab ubangiji mai garajen hisabi ne ko yuhasabu al-khalqa fi qadari nisfi nahari min ayyamid dunya inna Allah sari'ul hisab ranar kiyama ubangiji mai gaggauta yi hisabi ne ba wai mutane sukan ce ai gobe kiyama akwai kallo ba wanda zaka kalla ba wani mai kallon wani ta kanka kake yi jera mutane ake yi haka qur'ani yace kai ana maka naka wannan ana mishi nashi wannan a lokaci ɗaya ba ba wanda zai ga na wani ba wanda zai ji na wani kai ka san fa kiyama akwai kallo to wa za kalla
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إن جاء الله يقول لك إيماني isbiru ku yi haƙuri ala ta'ati wajen bin ubangiji wal masa'ibi wa anil ma'asi da musibu da kuma saban Allah kar ku aikata ku yi haƙuri ko a warabidu kuma ku zamanto masu istiqama wajen tsayawa wajen jihadi wattaqullah ku ji tsoron ubangiji fi jami'i ahwalikum cikin dukkan halolinku la'allakum tuflihuna in kun yi haka za ku rabanta wannan la'alla ɗin litta haƙiƙi ce ta tabbatarwa ce lallai idan kun ji tsoron Allah za ku rabanta ai ta fuzu na bil jannati wa tanjauna minan nari za ku rabanta da shiga aljanna za kuma a tseratar da ku daga shiga wuta na'am صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نعبد إلا أنت نستعين بك ولا نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأولي وأصحابه وأولنا وأولنا وأولنا Thank you. Thank you.